بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan safiya ta lahadi yau 28 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da yau bakwai ga watan hudu hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yatti da ke nan unguwar bolari cikin garin gombe fadar jiha muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 61 haka ne ko aramu yau za mu tashi a farkon aya ta 62 cikin wannan sura mai albarka suratu ar-rahman kafin haka akwai wata takarda da aka rubutu kusan ta kwana biyu amma sai zanto ta dan bace ba a cikin wasu takardu to sai jiya muka ganta wata ce take tambaya dangane da akwai rusau da aka yi a nan wurin sabon layi wurin da ake ce unguwan waja an rushe wasu gidajen baɗala ko wanda gwamnati ta yi haka ne ba so tana tambaya akan cewa kamar matasa sun kwashi kayayyaki a wurin wurin da aka yi rushe-rushen nan to daga ciki akwai shinkafa da masara wanda aka ba wa ta saya a cikin irin waɗannan shinkafan da aka iba da masaran wasu kuma ko yaronta ne ya kawo kamar daga ciki akwai wanda ta saya ne akwai wanda kuma kamar yaronta ne ya kawo to ban sani ba shi ma ko sayin ya yi ko kuma wallahu alam to tana tambaya amma tun da aka kawo dai suna ajiye da shi ba su ci ba tana tsoron kada ya zama sun ci kuma sun ci haramun menene hukuncin wannan abin to duk wani waje da za a rusa mutane su je su yi warwasan kaya a wurin haramun ne wannan shine gaskiyar magana ina fata an gane ko da gidan giya aka je za a rusa ku je kuna iban kayan wurin haramun ne baya halatta wannan sata sunan shi an fahimci wani abin da kyau matasan mu aikin su na wannan abin ce suna iban ganima akwai wani da aka kama shi a kano lokacin da mai girma injiniya abba kabir yusuf farkan zuwan shi da suka fara rushe-rushe a kano in aka je aka rusa wuri kawai matasa su je su dinga iban kaya a wurin wani goma shaguna ne fa na kasuwa ba wai wurin baɗala ba to 'yan sanda suka kama suka fara kamin waɗanda suke wannan satan sai ake hira da wani gayi gayin mutanen allah ya ji ya iba da aka tambaye shi wai ai abin da sa iba saboda ganima ne ganima kuma tun lokacin annabi ma ana cin ganima to sai 'yan sanda suka ce mishi to yanzu lokacin annabi ne kuma a lokacin da annabi ake cin ganima me yasa ake ci wai an je jihadi an dawo sahabbai ana ba su ganima saboda ka su ma jihadi suka fita kaga wannan magana ce kawai ta molonka a takaice dai gaskiya haramun ne in aka ibi wannan kayan kayan sata ne in aka sayar ma an sayar da kayan sata so bai halatta mutum ya iba ba bai halatta mutum a kawo mishi ya saya ba idan gwamnati ne ta rusa ta iba wannan tana da wannan dama in ta raba mutane suka ci sun ci halal amma kai da ba kai ne mai rusawan ba kai kawai aikinka a rusa ka iba suke haramun ne to abin da zaki da wannan masaran ko shinkafan in ba ki san masu shi ba da zaki miyar musu ko wanda ya sayar miki dawo miki da kuɗin ki gwanda ki sadakar da shi ya fi sauki akan mutum ya ci wannan abun a cikin watan azumi ina fata an gane ana shan ruwa kuma mala'iku suna tsine mutum ai bai bai sai wannan tambaya ta ƙarshe ita kuma tana magana mijinta ne ya rasu sai ta yi aure to kamar tana da yara yaran kuma ta tafi da su gidan mijin da ta aura amma sai aka yi rashin sa'a wannan mijin da ta aura din gidan ba a damu da addini ba sallan asuba ma sai aka yi karfe 11 rana wai wannan kowa laha suke neman sani ba ai kowa laha karfe 11 an kusa makara ta ce wallahi sai a yi ta bacci ya kace masu shan kwaya a 'yan kwaya ne suke sallah asuba karfe goma yawanci an gane ko saboda sun shaye-shaye su cikin dare su kwana suna bacci dama ga ba su kwanta da wuri ba kuma ga an bugu to sai baccin ya yi nauyi da yawa amma dai normal mutum wanda ba shaye-shaye ba ya zai kai karfe har goma bai sallah asuba ba balle har sha ɗaya sannan akwai yara a gidan su ma haka suke yara kuma waɗanda har sun girma akwai waɗanda sun kai shekara sha bakwai zuwa ashirin da shida kaga sun zama samari amma duk gidan ba wanda yana mu da sallah da mai gidan da yaran gidan to ke me kai ki ma ka auro shi tun farko abadan Allah to shine take tambaya ya halatta ta kashe auren nan saboda ta tsira da tarbiyyar yaranta to na farko ne ni ba zan ce ki kashe aurenki ba yawwa karka kuskura ka ce mace ta kashe aurenta sharri za ta haɗa maka ce ba ne ce na kashe aure na ni ban ce ba akwai wata ina cinawa shekarun baya muna kano ta zo malam jafar allah jikan shi aure za ta yi an tabbatar da wanda za ta auren yana da hiv ita kuma tana son shi an gane ku yan uwanta da kowa sun ce ta haƙura ita kuma ina ta ce in ba shi ba hirijiya to sai ta zo wurin malam jafar waye ba ta shawara ya ce to wani shawara zan baki yanzu in ba shi ba sai rijiya to gwanda ki je ku yi auren ku tun da yan uwanki da iyayenki sun ce karki aura kuma bincike ya tabbatar hatta yan uwanta sun yi tracing maganan har asibiti an tabbatar musu yana da wannan ciwon ta wata hanya na sirru amma kusan ba sa bayyanawa to ƙarshe dai malam ya ke bata wannan shawara sai ta je ta samu wani malami shi kuma ce karki yadda ki aure shi ai kaza kaza kaza ƙarshe aka zaga kuma aka yi aure sai ta cike gaya mijin ai malam wani ne ya ce makan na aure ka shi kuma ya dinga yada labarin ai malaman nan munafukai ne zan yi aure dinga biye ce kar a bani to sai dai ya mutu na aure ta kuma aka yi auren bayan shekaru ita ma ciwon ya zo ya kama ta wannan shine hatsarin dama to gaskiyar magana shine abu na farko kafin ki aure shi dama ko bukatar ki bincike wasu idon su ne yake rufewa ko da abun duniya ko da soyayya duka dai gashi nan ba wanda babu abu na biyu ina baki shawaran ki je ki shawara da iyayenki ki gaya musu su suke da fawon su ce ki rabu da shi ko kar ki rabu da shi ina fatan kuma mijin ba mai kuɗi ba ne ba dan mai kuɗi ne in iyayenki ba masu addini ba ne ba za su ce ki rabu da shi ba wata illan kenan dan wani ya ce wa in ka ji ana mutum baya sallah fa ba shi da kuɗi ne wallahi in ka ji ana mijina baya sallah ya ce wallahi talaka ne in mai kuɗi ne ba za a kawo wannan labarin ba wannan fa shine gaskiyar magana abun duniyan sai a ce to ina ruwanki kawarin shi daban naki daban ko ko ba haka bane ba to a takaice gaskiya shine shawaran da zan baki ki shawara da magabatan ki ki gaya musu ga illan gidan abin da suka faɗa ki aiki da shi Allah sa kuma su dora ki akan shawara na gari amma ki sani cewar sallah ita ce kololuwar ibada in babu ita babu addini gaba ɗaya duk wani abin da mutum yake in baya sallah to yana bata kan shi lokaci ne kawai sannan kuma da Allah ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun da yawa daga cikin malamai sun ce su ne waɗanda suke wasa da sallah Allah ya ce narkon azaba ta tabbata ga masallata sai ta alladhina hum an salatihim sahun su da dan suke rafkana ga barin sallan su ba za a yi la'asar ba sai rana ta faɗi ba za a yi asuba ba sai rana ta fito haka irin wannan din kenan sallan asuba rana ta fito har karfe goma har sha ɗaya wannan ya shiga cikin an salatihim sahun wasu malamai suka ce ma Allah ba zai karbi sallan ba in ya zama ɗabi'anka ne haka amma yanzu an samu wata matsala ba kai sallah ba kama kara wannan daban amma ya zama kai kullum kana wasa da sallah ba za ka yi ba sai lokacin da ka ga dama to Allah ba zai karba ba dan shi ya ce kai sallan a lokacin da yake so sai kai kace a ni kuma zan yi ne a lokacin da na ga dama to yanzu zaka tilasta wa Allah ya karba ne ko kadan masu yi akan lokacin ma addu'a suke Allah ka karba mana ko ba haka ba to balle kai kuma da baka yi akan lokaci kamar kai ne fa ka sa ɗanka aiki ka ce imin abu kaza karfe bakwai na safe ba zai bahi bayan azhar ka ce imin kaza da la'asar ba zai bahi bayan magriba dan da ka haifa ya za ka ji to ina ga mahalicci kuma gaba daya Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tashi a farkon aya ta 62 cikin wannan sura mai albarka suratul rahman mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي
زمان منا كان نيفا نيفو.
آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
na'am na rahama Allah saka da alkhairi yau na barka ne ka karanta surorin gaba daya saboda ɗau- ayoyin gaba daya saboda ɗauke wutan nan da aka yi yanzu mun saurari alkur'ani sai ka sace karanta mana mu sace komawa kaɗan kaɗan kamar yadda muke insha Allah na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa min dunihima jannatan jiya mun karanta labarin aljannatai guda biyu allah ya faɗi siffofinsu da ya gama ya ce hal jaza'ul ihsani ila ihsan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa bi ma'ana duk wanda ya kyautata aiki ya yi riko da tauhidi ya yi riko da ayyuka na gari ba abin da allah zai saka masa da shi sai aljanna to sai allah ce wa min dunihima bayan waɗancan aljannan da muka ji labarin su jiya guda biyu jannata ne akwai waɗansu aljannan kuma guda biyu na daban kun san jiya mun karanta cewa annabi ya ce aljanna kala biyu ne akwai ɗaya wanda duk abin da ke ciki na abinci abin da ake amfani da shi wurin abinci kamar kwano ko plate ko cokali ko kofi ko wani abu da kuma ginin aljannan an yi shi ne da azurfa akwai wanda kuma duk abin da ke cikin aljannan na kofi ko plate ko kwano ko cokali ko ludayi ko ginin aljanna an yi shi ne da zinare to shine allah ya bada labarin ɗaya zai ba da kuma biyu zai ba da labarin biyu yau ya ce wa min dunihima bayan waɗancan aljannan guda biyu ko ƙasa da waɗancan jannata ne a waɗansu aljannan guda biyu na daban Allah sai ce fabi ayya ala'i rabbikuma tukazziban wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ka kake karyatawa kai mutum da aljan Allah zai fara ba mu labarin siffofin aljanna sai ce mi
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ubangiji ce mudu hammatan waɗannan aljanna daga cikin siffofinsu suna nan kwarra ne shar idan an ce almudahama mudahammatan idan abu ya zama kore shar za ga ya fara yin kamar baki-baki ina fata an gane shi sa akan ce naqatun dahama to suna nan kwarra ne shar wanda koren har ya surka ma da ainihin baki-baki saboda tsaban zama kore fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihi ma ainani a cikin waɗannan aljannatan guda biyu nadakhatani akwai idon ruwa wanda yake bulbulowa wanda baya yankewa aljannan jiya an siffanta ta da fihi ma'ainani tajriyan a ciki akwai koramu da suke gudana a nan kuma aka ce ainani na dakhatan idanun ruwa da suke ainihin bulbulowa Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya kai mutum da aljan sai Allah ya ce ni فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ubangiji ya ce fihinna a cikin wa- fihima fakihatun a cikin waɗannan aljanna akwai fakiha kayan marmari dangin kayan marmari kowane iri wa nakhlun sannan akwai dabino wa rumman akwai kuma rumman wanda mun yi maganar rumman rannan muka ce ainihin bamu da shi a nan amma wanda ya je koda makka ne za ka ga ana sai da shi in ka ce a baka rumman za a baka to a cikin aljanna akwai kayan marmari kala-kala wanda ka sani da wanda baka sani ba sai aka ce wa nakhlun kuma akwai dabino wa rumman kuma akwai rumman sai malamai suka ce da aka ce akwai kayan marmari kuma sai aka ce akwai dabino da rumman to shi dabino da rumman baya cikin kayan marmari ne sai malamai suka ce yana ciki kuma baya ciki yanzu misali mu a wajen mu dabino kayan marmari ne amma a wajen balarabe dabino abinci ne ina fata an gane kuma dabino shi kaɗai ne kayan marmarin da za ka iya shekara kana ci ba tare da wani abu ya same ka ba a ce ba ka cin kowane abinci sai dabino za ka yi shekara guda kana rayuwa da shi wani bincike ya tabbatar da wannan abu saboda dabino yana ɗauke da sinadarin da abinci da yawa ba su ɗauke da shi shi yasa likitoci suka yi bincike na turai suka ce me yasa annabi ya ce alaihi salatu wassalam idan mutum ya azumi ya fara cin dabino akwai wani bature da ya bincike akan wannan abu ya ce cikin dan adam a lokacin da ya jima bai ci abinci ba tuna daga cikin abin da yake bukata ya fara shiga cikin shi akwai abu mai zaki to kuma zakin da yake yake dauke da lafiya baya cutarwa shine zakin dabino ina fata an gane to sai suka ce wannan abun kasan wahayi ne in ba wahayi ba annabi dai bai taba barin yankinsu na makka ya je wani gari ba balle a ce ya yi karatun likitanci ko ya yi karatu na science ko ya yi kowane irin karatu ma shi ba shi da malami ko mutum ko aljani malamin shi na farko shi ne mala'ika jibril wanda ya fara zuwa ya karantar da shi bayan shi kuma ba shi da kowane malami har ya bar duniya to allah yake cewa akwai nakhal akwai dabino akwai rumman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'omin ubangijinku kuke karyatawa kai mutum da aljan shi yasa malamai suka ce yanzu idan mutum ya ce na rantse da allah ba zan ƙara cin kayan marmari ba sai a gan shi na cin dibino zai yi kafara malam su mai cewa a wani yanki za ka yi a wani yanki ba za ka yi ba to wani yanki za mu ɗauka mutum ne rantse da allah shi kan ba shi ba kayan marmari ya yi bakance aka gan shi kawai yana cin dibino aka ce kai ya aka yi ce allah ta fi hima faki hatun a cikin aljanna akwai kayan marmari wa nakhlun da dabino ai dabino daban ne da kayan marmari an gane ko to sai malamai suka ce ya danganci inda kake rayuwa in kana rayuwa wurin da dabino abinci ne ba za ka yi kafara ba amma in kana rayuwa a wurin da dabino ba abinci ba ne ba to za ka yi kafara an fahimci wannan abin da kyau to kaga mu anan dabino ba abinci ba ne ba muttafaqun alayhi ba wanda zai ci gidansu dabino ake ci ko akwai ko a ce misali shi yasa zakatul fitri ba ma ba da dabino in ka ba da dabino munan ba abinci ba ne ba don haka zakatar fitirin a wajen wasu malami ma ba ta yi ba kana ba da wurin da menene abinci a gun shi za ka bayar shi yasa aka taɓa min tambaya wai ana iya yin zakatar fitar da garin kwaki na ce to sai dai in za a ta ƙala rawi allah ji kamalan lawar ƙala rawi wani ya tambaye shi wa malam zan iya yin sahur da garin kwaki ya ce idan ubanka ina muri ne ba in je kala rawi Allah ji kanshi da rahama to kaga ka zo yanzu amma fa a zamanin nan da ake jin jiki ba wallahi in kai da garin kwaki ma godiya za a yi ko ba haka ba ana jin jiki a kasan nan jiya fa mun yi sallan magariba a masallaci wani ya tashi ya ce yana neman taimako ya ce don Allah kar a bashi ko sisi shi abinci kawai ke so a bashi kai daga ji ka sai yana cikin matsala an yi sallan magariba bai da abin da zai ci gidan shi ba abin da zai ci Allah kawo mana sauki Allah ya ce fihin na khairatun a cikin aljanna akwai waɗansu mata masu kyawun hali shine khairat kyawun hali kan ga ciya mana kabbara a baya an gane ko kyawun hali shi yasa shi kyawun ɗabi'a shine mutum duk kyawun mace ko ita ce shugaban matan kyau na duniya ta haɗa kyawun larabawa da na indiya gaba ɗaya an tara mata in ba ta da kyan hali ya zama kyan ɗan maciji haka ne ko ba haka ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya yi ta magana akan kyawawan ɗabi'u hatta namiji duk yanda yake annabi ya ce idza atakum man tardawna di wa khuluq kaga yace addini da kyawun ɗabi'a idan mutum ya zo muku ko da mai addini ne ta adibi ɗabi'un shi ko masu kyau ne ko ba masu kyau ba ne ba to haka ita ma mace komai addininta ga hijabi ga niƙabi ga safan hannu da ƙafa ko ita ce madina wurin hijabi in halinta bai da kyau za a samu matsala ina fata an gane to ba wai addinin kaɗai ba ɗabi'a ya zama mai kyau za a ajiye niƙabin da hijabin a cima mutunci ta kaga mai amfanin sashi akwai amfani amma dai bai da yawa to shi yasa khairatu matan aljanna masu kyawun ɗabi'u ne babu ɗaga murya babu tsaki babu gatsine babu ƙunƙuni ana magana baka san me ake cewa ba ba murguɗa baki yawwa kuma wai a ce ai ba da kai nake ba to da aljani kike yin ba da ni ba to su mata aljanna khairatun ne masu kyawun ɗabi'u hali mai kyau sannan kuma hisanu ga kuma kyawun halitta kaga sun hada duka biyu kenan ga kyawun hali ga kyawun ɗabi'a Allah ce fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa kai mutum da aljan Allah ce horun su waɗannan matayen aljannan حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقرئهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ce horun su waɗannan matan aljanna daga cikin kyawunsu na ainihin siffa sai ce suna da manyan ido wanda farin da ke cikin idon fari ne tas haka bakin da ke cikin idon ma baki kirin ne shi yasa matan aljanna guda ɗaya ya tabbata a cikin hadisi da za ta leko duniya a ɗan buɗe ƙofar sama ta farko ta ɗan leko saboda tsaban kyawunta sai rana ta dishi kaga rana ta yi lim ina fata an gane kama an ɗauke wutan nefa ta da tsabon kyawunta sai ya kashe hasken rana shi yasa mace aljanna suna can suna kallon ku haka annabi ya ce idan macen duniya tana mijinta rashin mutunci to matansa ta aljanna kuma tana cewa ya kusa ma da ya bar wurin ke dawo wurin mu kaga an samu matsala ai tun baki je ba tana miki gori amma in kika zamo mace ta gari kuma to a can ke ce shugaba kuma a aljanna ma ke ce uwar gida ina fata an gane malamai suka ce idan macen duniya ta yi aiki mai kyau ta bi allah sau da kafa ta bi mijinta toron tashin kiyama tana da falala guda biyu falalan ta zo duniya ta ci kwakwa kuma ta bi allah matan aljanna ko bata san najeriya ba bata san sauro ba bata san ɗauke wuta ba bata san an cire subsidy ba bata san akwai yan kidnapping ba ko yan boko haram ko hanyar mota ya lalace ina fata an gane duk bata san wannan ba bata san hayaki ba ana girki to wannan abu na biyayya ga miji zai sa ta samu matsayi ɗoriya akan hurul in duk kyawun da take da shi kuma ke ma haka Allah zai mai da ki ba gorin kyawu kuma da za a miki an fahimci wannan abin da kyau to ai kokari a bi Allah sau da kafa kuma a bi mazaji cikin abin da bai saba wa shari'a ba ina fata an gane mijin da baya sallah wannan kankar a zauna da shi ina fata an gane komai kudin shi wallahi halaka ne Allah ya kiyaye horun maqasuratun fil khiyam sannan maqasuratun ne kuma suna nan an tsare su ba sa ganin kowanne namiji ba su taba ganin kowanne namiji ba fil khiyam suna cikin hemomi shine tanti ina fata an gane za ka fassara alkhiyam jami'in na alkhaima alkhaima shine ko ka ce tanti ko ka ce bukka ko duk da abin da ka fassara shi amma wanda aka yi shi da zinare ba ginin laka da zana ba karka jin an ce bukka ka ɗauka ko bukka ne irin na ƙauyen kakanninka a bukka ne na zinare allah ya sa mu shiga to allah ya ce na daga cikin siffan mata aljanna maqasuratun babu wani namiji da suka taba gani an tsare su fil khiyam suna cikin wasu ɗakuna waɗannan hemomin annabi ya ba da labarinsu hemomi ne manya-manya suna da ƙofofi guda hudu kamar da tabbata a cikin hadisi ka shiga ta inda ka ga dama ina fata an gane ka yi sallama ta gabar ta yamma ta kudu ko arewa allah cikin ƙala rawi ya ce da aka amsa ma sallama aka maka wata murya sai ka suma in ji malan ƙala rawi fa ba hadisi ba ne ba Allah ce fabi ayya ala'i rabbi kuma tukadziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya kai mutum da aljan sai ce lam ya tsami sunna in sun qablahum wala jan kafin mazajen su na waɗanda za su aure su a aljanna babu wani namiji ko aljani da ya taɓa kusantar su ba su san ɗa namiji ba sai mazajen da Allah ya ba su a gidan aljanna sai Allah ya ce ni fabi ayya ala'i rabbi kuma tukadziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya kai mutum da aljan na'am متكئين على رطب خضر وعبقري
hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahihu muslim annabi ya bada labari hadisin abu bakara bin abdullah bin qais daga baban shi annabi ya ce inna fil jannati khaymatun min lu'lu ko min lu'lu'atin mujawwafa a cikin a- aljanna akwai khema wannan da aka ce hurun makasuratun fil khiyam to kowane ainihin daki ko kowane tanti an yi shi ne da lu'lu'u lu'lu'un da kuma aka busar da shi sannan sittuna milan tsayin kowane kema ya kai mil sittin kaga ya fi gombe zuwa duku kenan haka ne ko ciyawa gombe zuwa duku ya fi kilomita nawa ne kilomita sittin da wani abu ne ko Eh, ko saba'in da biyu to kaga kilomita hamsin shine mil talatin ina fata an gane to kilomita ɗari shi zai baka mil sittin to saboda shi kilomita din sai ka hada shi sau biyar ya baka mil uku an fahimci wannan abin da kyau to kaga hamsin shi zai baka talatin kenan to tsayin shi ya kai kilomita ɗari to da annabi ya ce mil sittin shi ne tsayin kowane kema da matan aljanna suke ciki wanda kamar wuri ne na aji a shakata kusan ana yin kema in ka ji kasashen larabawa a jeji akan je ne kawai saboda a shakata irin da yin maɗin nan to irin wannan kemomin aljanna haka suke allah ya ce muttaki'ina su yan aljannan suna kishingide ala rafrafin akan wani zanin gado beshit kun san a can an ce muttaki'ina ala furshin bata'inuha min istabrakin suna kishingida ne akan waɗansu katifu waɗanda abin da ke cikin katifan shine ainihin ah, alhariri amma ba faɗi yanayin zanin gadon ba allah bari sai ka je ka gani to ana allah sai faɗi zanin gadon bai faɗi katifan ba kun gane abin ko muttaki na ala raf rafin kalmar raf raf jam'i ne na raf rafatun da ka wuce ta'un ya da ka cire ta'un ya koma jam'i to suna kishingida akan waɗansu bedsheet wa abqariyin da kuma waɗansu kafet da ake shimfiɗawa kisa masu matukar kyau Allah subhanahu wata'ala yana faɗan irin yadda 'yan aljannan suke shakatawa akan zanin gado wanda ke kudurin kwarra wajen kyawu wa abkariyin sannan kuma ga kafet da ake shimfiɗa musu hisan mai tsananin kyau Allah sai ce fabi ayya ala'i rabbi kuma tukazziban da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya kai mutum da aljan Allah sai ce tabaraka asmu rabbika tabaraka albarakatu masu tarin yawa wato ismu rabbika sunan ubangijinka tabaraka albarkatun shi yayi yawa wato albarkan sunan Allah albarkan yayi yawa ya wuce hankali sai Allah ce zil jalali ma'abocin girma wal ikram da kuma karamci ubangiji sunan shi na da albarka kuma shi ne ma'abocin girma wanda ya kamata a girmama shi a ji tsoron shi a tsare dokokin shi kaga Allah sai cika ayan da tabaraka asmu rabbika ya bude suran da ar-rahman kaga suna ne na ubangiji da zai cika suran kuma yace tabaraka asmu rabbika albarkan sunan ubangijinka ya yawaita zil jalali ma'abocin girma wal ikram da kuma karanci Allah ya bude suran da sunan shi ya kulle surar ma kuma da sunan shi da zul jalali wal ikram na daga cikin sunayen Allah ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake gaya wa sahabbai hadisin rabi ibn amir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah ya kule yana cewa alizu bi zil jalali wal ikram akwai ruwayi kuma alizu bi ya zal jalali wal ikram wannan ruwayan abdullahi bin mas'ud bi ma'ana ku lizimci ku rike yawan faɗin ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram kar mutum ya ce ya zul jalali kuskure ne sai da ya zal jalali da fata zalun din amishi fata duk da ka kawo ya kace ya kai ka ce zal jalali an gane ko wal ikram ma'abocin girma da kuma karanci a cikin addu'a mutum ya dinga yawan maimaita ya zal jalali wal ikram ke sa annabi da yayi sallama a sallah na farilla sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to annabi yana yawan maimaita wannan kalman saboda tarin albarkan da ke cikinta ta sa Allah ce tabaraka asmu rabbika zil jalali wal ikram ya Allah ka haɗa mu da albarkan da ke cikin dukkanin sunayenka da kuma dukkanin siffofinka mafiya kyau da mafiya kamala wannan shine karshen suratul rahman kamar da na gaya muku mun ja karatun da a gurguje saboda mu samu mu kammala suran yau ita ce rana ta karshe na tafsiri na wannan shekarar insha Allah sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa in ya ba mu aron rayuwa da lafiya da imani muna fatan haka insha Allah muna tare da imamu liman na? na ok za mu ba malam minti goma sha biyar za mu samu time kifa ya tsaya da sanda a gefe ina mana alhaji mamud arabi yana nan na mace alhaji mamud kai ne time kifa wa alaikun salam ga kwamanda ya zo a makare amma an ba da uzurin shida matan kafin ya zo to komanda kai ne time keeper kai ne time keeper Mi- minti karamar Allah wannan ya kogari zakunallahu khairan idan malam ya gama mu za mu bayanin godiya sai komanda ya addu'a
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wallahi karatun nan kamar kar a tsaya wallahi da Allah ba ku ji abin bai kamata a ce an tsaya ba wallahi ko mu dawo gobe ne mu kara wallahi ni kaina ba na so malam ya tsaya wallahi gaskiya malam Allah ya saka da alheri wallahi Allah ya muku albarka malam Allah ya sa a gama da duniya lafiya to ni gaskiya bayanai na a dan takaice ne wanda kuma duka zai zai zama yana da alaka okay okay okay to insha Allah eh ah duka bayanai na zai zama nau'i ne na godiya ga ɓangarori guda uku akalla zuwa hudu ko biyar haka ɓangare na farko shine shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama a muka zo domin gabatar da wannan tafsiri malam kuma ya zo ya gabatar da shi wanda wannan shine shekara ina jin na uku ko na uku da fara karatun malam muna addu'a Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya da imani mun gode wa Allah da Allah ya yi mana wannan baiwa ya yi mana wannan ni'ima na haɗuwar mu da shi malam da kuma amincewa da ya karɓi wannan majalisi wanda na tabbata a karan farko kan an yi ta tataburza da wasu kuma kanku ɗaliban kuna cewa to Allah yanzu ya za a yi nace hakan dai za a yi yadda aka tsaran haka za a yi kuma haka za a yi hakuri to amma yanzu na san mai raba ku da mara fa sai yayi da gaske yanzu yawwa an iso gurin in ji gayu in gayi wasu suka ce maka an iso gurin to abubuwa sun kan kama kenan ku na san yanzu mai raba ku da malam sai yayi da gaske to wallahi shine dama manufar mu ita da awa ta musulunci da kuke gani mutum ɗaya baya yin ta bahaushe ya ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka dole sai an haɗo da wane da wane da wane da wane da wane da wane yau idan aka ce wane ne kaɗai to in kuma shi ya mutu aka ce baya nan shikenan kowa sai ya watse kenan a daina kaga ba zai yi ba hikimar annabi da Allah ya tara masa mutane da yawa a karkashinsa su abubakar su umar su usman su ali kowa da gudunmawar da yake bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sakatarorin wahayi ne daga an sauke qur'ani su kuma za su nemo takaddu da bawon bishiya da waye su rubuce su gaba daya wasu kuɗi Allah ya ba su daga an ce ga bukata kaza nan da nan sai su fitar da kuɗi a magance ta wasu kuma basira da ilimi da sanin ya kamata daga matsala ta taso manzan Allah ya ce ya Rasulullah muna ga ayi kaza in aka yi kaza za a samu matsala kaza sai ga dandana an magance matsalan wasu kuma Allah ba su ƙarfi irin Aliyu ga danga kusar yaƙi jama'a daga an zo matsala sai ya ce ya Rasulullah da ani an adriba unuqahu wasu kuma fusatattu ne ma in ka zo da fushi da fusata su ma fusatattu ne irin Umar dan Khattab yanzu nan sai ya dankaɗi kirjinka wallahi ya ce matsa ka ba mu guri ko mai maganinka to da'awar musulunci ba wanda bata hada ba duk wanda ya zo to akwai kalarsa a cikin musulunci na fata har yan daba da kuke gani suna da rana wallahi suna da rana tunda akwai wanda zai zo ya muku dabanci ko to sai ku nemi yan daba ahlus sunna ku ce ku rama mana dabancin da ya mana ba shikenan ba yan daba ne amma ahlus sunna ne na fata an gane to muna addu'a Allah ya saka malam da alkhairi mun gode wa Allah da Allah ya bamu wannan ni'ima kuma muna ƙara gode masa muna roƙonsa ya ƙara mana cikin falalarsa mutum na biyu ɓangare na biyu da zan yi godiya shine ɓangaren kwamitin su mata tukuna barin fara da su wanda waɗannan bayan allah da kuke gani akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda babu buƙatar sai mun yi bayani amma muna so ku san cewa waɗannan bayan allah yan amanan mu ne wallahi yan amanan mu ne waɗanda allah maɗaukakin sarki yasa suka jajirce suka tsaya tare da mu ake wannan karattuka tun daga ta'alim na mata da ake ran lahadi har zuwa wannan tafsiri muna tare har yanzu ko muna so har gidan jannatul firdaus he mun hadu insha Allah ga ma takardarsu sun turo na godiya dangane da gudunmawa da aka bayar da taimako da aka yi har aka kai ga wannan mataki na kammala wannan tafsiri a yau Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su Allah ya hada mu da su a aljanna bangare na uku da zan yi godiya za mu yi godiya shine bangaren kwamitin mu na maza bangaren abin da ya shafi kwamiti na media malam rabiu haruna kwamanda shi ne ciyaman dinmu gaba ɗaya ni ma memba ne ni ma da nake zaune a nan shi ma mai tafsirin namu memba ne shi ma umarni ake bashi a wannan kwamitin ina fata an gane malam rabiu shi ne oga kwata-kwata to tare da su irin su malam muhammadu sani bashiru ali baban maryam irin su baba ibrahim irin su almusanna arabi dattijan arziki irin albarka irin su bafaɗalha irin su manajan alheri muhammad malam alhaji umar manajan alheri irin su shi kansa malam ahmad da dai wasu waɗanda suke membobi ne a cikin wannan kwamiti su mahamud arabi su baba ibrahim ibrahim arabi waɗannan duka su ne muke zama mu tattauna mu ga cewa ya za a yi a tsara waɗannan abubuwa har kuma aka zo ga wannan matakai muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi akwai limamanmu guda biyu dr abubakar idris talle da kuma malam murtala sale kauga masu duk suna cikin wannan kwamiti da muke tattauna wajen gudanar da waɗannan aikace-aikace gaskiya ni a matsayina na imam na wannan masallaci suna taimaka mun kwarai da gaske wajen ganin cewa abubuwan da za mu gudana a masallacin nan ya gudana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa allah ya biya su da jannatul firdaus bangare na hudu su ne bangaren social media wanda kun sani duk da cewa ga ku dandazo cincirindo maɗuɗu ayari ayari guda mana muna faɗin wannan dan mu nuna wa Allah godiyar mu ta haddusan bi ni'matin lahi la fakhara ni dai na zagaya a guraren tafsiri na mata kai wallahi har na mazan ni dai ban ga inda al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suke cincirin doba kamar wannan masallaci ranar da muka bude tafsirin nan ina jin ko sahu uku ba ku kai ba ni da kai ni da malam muna tattara malam yace to karamakallahu ya dai banan nan nace to wala Allah dala ce ta tsada kasan dala ta yi tsada komai ma ba yake wallahi ya ce to amma in Allah ya yarda wallahi washe gari ina jin bayan kwana biyu malam da kansa ya buga min waya muna gaisa ya ce malam fa abin da ka faɗa ya faru duk mata sun fito gaba ɗaya an cika masallaci na ce to muna godiya ga Allah Allah ya samu ku albarka Allah ya biya ku da aljanna saboda yanzu duk wanda ya shiryo a cikin ku malam ba karamin alheri ne gare shi ba mu ma ba karamin alheri ne gare mu ba da annabi yake cewa la an yahdi Allahu bika rajulun wahidun to balantana imra'atun rajulun ma aka ce wahidun khairul laka balantana mace wanda in an ce annabi ya ce ban barwa ban barwa al'umma ta fitina a doran kasa ba kamar mata ko alheri ne kuma ko fitina ne billahi lillahi haka annabi ya faɗa yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli na fi mafi alherin ku shine wanda ke kyautata wa matansa iyalansa yace ni kuma na fi ku kyautata wa matana nan kun zama yan albarka ko baku zama ba to can kuma annabi yace ban bar fitina a doron ƙasa wa al'ummata ba sama da wa to a ce malam yayi wa'azi daya ko biyu ko goma ko ɗari su shiryu a cikinku alherin ga wane ne zai kare ga malan da mu da ku baki ɗaya to in baki zo kika saurara ba ina za mu samu wannan alherin ba za mu samu ba saboda haka muna godiya gare ku kuma da kuka fito ake wannan karatu yan social media ga sunan su malam yakubu mai kano shine ciyaman ɗinsu gashi yana zaune mutum ne ma'aikaci kuma ma'aikaci ma da yake da abubuwa da yawa a kansa amma wallahi tun da ramadan ɗin nan ya shigo da shi ake karatu nan da shi ake tashi ba iya wannan ba shi yake kula da dukkanin waɗanda suke harkar social media ɗin nan da kuma ciyarin ɗinsu shi ne ciyaman nasu shi ne ke nuna musu kaza ba daidai ba kaza kuskure kaza ya kamata a saita kaza ya kamata a saita idan kun ga irin bidiyo clips ɗin da suke fitarwa da irin maganganu da ake yaɗawa wanda ya fantsama a duniya Allah ne kaɗai ya san adadin shi yanzu duk karatutukan da malam ya dinnan duk tafsiransa na shekara uku nan is documented sun ajiye muna jira mu samu wata dama mu dinga saka su a irin sunna tv irin su ainihin wato africa tv 3 irin su manya-manyan gidajen talabijin da izinin allah wanda za a dinga ganin waɗannan karatu domin shi ma malam ya zama waɗannan harkoki na da'awa suna fantsama al'umma tana amfana yana samun kamishinsa na lada yana ƙara hauhawa na fata an gane kuma da ku za a yi wannan aikin duka insha Allahu muna so nan gaba abun namu ya ƙara samun tsari wanda zai zama ya wuce abin da muke yi a halin yanzu Allah ya ba mu ikon haka saboda haka yan social media muna muku godiya akwai hiciya ban malam Yakubu mai Kano akwai shi malam Aminu Ladan Koli mai ɗaukar Facebook akwai malam Isa Wala Abubakar Gashi yana zaune yawanci yanke-yanken karatun nan za ka ga yana yi akwai malam usman mai kyamara yawanci karatun nan shi yake ɗauka a ɗora a kuma kai shi gidan talabijin ko gidan rediyo akwai malam usman ɗan bauchi ga shi muna tare da shi duk karatuka da kuke ji na tafsirin mu a gidan rediyo da na malam da nawa shi yake ɗauka ya tura gidan rediyo a saka a lokacin da ake sakawa akwai umar umar falo gahi ɗan hizba gahi kuma umar falo fafa lolo falo to gashi nan dai an to ga malam abdullahi anka sarkin ayyuka malam abdullahi ankan nan mataimakin ciyaman na human right ne na garin nan duk harkar human right da ka sani tana gurinsu a garin nan gaba daya sannan yana da ofis a nan gombe division yana sauraron kisa-kisai na matsalolin aure matsalolin duk wata fitina da kuke da ita ku samu malam abdullahi ankan nan da kuke gani kuna ganin sai yana zagayawa a kanku wasu suna ga kamar ba da aikin yi wallahi ba take an karba ya rage ganki da ke da mijinki a gurinsa a ofis Allah kawai tawazu'u ne da kankan da kai kowa da abin da yake a nan gurin ai na faɗa muku malam Ahmad din nan ya bar abubuwa da yawa yana tafsiri a Lagos ba fa ya rasa inda zai karatu bane da kyar muka jawo shi Allah ya taimake mu ya daure ya zo yake karantar da mu yau da za mu ce mun sake malam Ahmad wallahi masu ɗaukar sa Allah ne kaɗai ya san adadin su ina gaya muku wannan magana yana da inda yake tafsiri a lagos akwai inda yake a kano akwai inda ya ga duk inda ya ga dama a kai har wajen kasar nan zai iya zuwa ya karanta amma ya daure ya zo muna yi tare allah ya saka masa da alheri to haka su ma ma'aikatan nan duk da kuke gani muna tare da su kowa da abin da yake amma mu abin da muka ɗauka ko me muke yi a rayuwar mu wannan da'awar ita ta fi mana alheri wallahi ko me kuma muka samu a duniya kada allah ya jarrabe mu da barin wannan harka ta da'awa saboda haka ma'aikatan social media duka muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi wanda ban amji sunansa ba na manta sai ya mana afuwa amma dai mun sani cewa kuna cikin wanda kuke bada gudunmawa wajen yada wannan da'awa a takaice akwai shi kwamanda Mar Rabi'u Hizba wanda gaskiyar magana yana daga cikin mutane masu jajircewa wanda kusan kullum ana tare da shi a wannan majalisi na safe haka kuma da yamma gurin karatun maza yana zuwa nan ma muna addu'a duka Allah ya biya kowa da aljanna Allah ya saka wa kowa da alheri to ni a takaice dama na ce godiya zan yi saboda gaskiya ni wannan kusan ni aka yi wa waɗannan abubuwan gaba daya idan naga wannan abu yana gudana wallahi nakan ji farin ciki fiye da yadda kuke tsammani saboda na san cewa wanda ya assasa alkhairi irin wannan duk abin da za a je a dawo ladan shi ma da shi a ciki ko da bai zo gurin ba to muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya biya da aljanna Allah ya sa aljanna da zama koma mana Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara ma imani Allah ya kara ma ilimi mai albarka Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu dama mu kara ma ta biyu insha Allah ta'ala a ba ku sai amin da karfi ba yawa a san ba za mu bar malam ba wallahi dole sai mun nemo ta biyu in Allah ya yarda yawa ni ne gaskiyar magana Allah ya sa ku dace Okay. Okay. eh akwai ta'alim da muke din ranar lahadi a wanda gaskiyar magana mata suna ɗan rauni a wannan ta'alim din wala Allah saboda girma masallacin ne yasa muke ganin kaɗan ne suke zuwa koya ne wallahu alam amma wannan ta'alim din yana da muhimmanci yana da kyau a dinga zuwa a dinga halatta duk ranar lahadi karfe nawa muka sa goma zuwa sha ɗaya ko yauwa goma zuwa sha ɗaya don haka insha Allahu bayan sallah da kamar sati biyu ko uku za mu dawo da karatunmu in Allah ya yarda insha Allahu in dai za mu komo za mu sanar amma dai ba zai wuce da sati biyu ko uku ba da izinin Allah Allah ya sa- sa mu dace Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah in kun shirya kuma ta biyun to sai ku same ni insha Allahu ta'ala
walaikun salam wa rahmatullah malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi Ya, ina ganin yana nufin aran ma ne fa wanda ya tashi kusan na gaya muku aran ma na neman ta biyu malam jazakumullahu khairan wa baraka fi juhudikum kusan duk abin da ya kamata a faɗa malam ya riga ya dunkule su ya faɗa almuhim shine abubuwa kamar haka na farko muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin rahaman shi da kaddarawan shi ba mu lafiya da imani da aron lokacin fara wannan karatu ya kuma kawo mu ranar da za mu rufe wannan falala ce ta Allah da ya zama dole mu gode mishi don ya ƙara mana ya Allah muna gode maka bisa wannan ni'ima Allah ka ƙara mana cikin ni'imominka da falalanka abu na biyu kuma ƙara jaddada godiya ne ga su 'yan kwamiti da malam ya faɗa na tafsiri a su maman sadiya da duk waɗanda suke ƙoƙarin ganin tafsirin nan ya tafi yadda ya kamata muna musu godiya ƙwarai da gaske abu na biyu godiya ga matan mu 'yan hizba da 'yan hizba maza da suke waje muna ƙara gode muku allah ta'ala ya saka muku da alkhairi sannan a bayan nan shi kwamandan hizba malar rabiu ga shi na a zaune wanda kullun yana tare da mu a nan in ba zai zo ba ma sai ya ba- sai ya sanar ya ba da uziri da na zo za a ce min kwamanda ya je wuri kaza ko ba zai zo ba ko zai zo latti ko wannan makaran da yau ina zuwa an gaya min ca kwamanda yana da uziri ba zai zo akan lokaci ba abu na biyu kuma zaman shi a nan din yana taimaka mana abubuwa da yawa wajen kwantirolin abubuwa sannan ga tace tambayoyi don lokaci aka tara min tambayi na tafi da su sai na rasa yadda zan yi da su zan duba littafi ne ko zan amsa fatawa to wallahi wannan tantance wanda yake ba karamin taimaka mana yake ba ya ware na warewa ya kuma ani mika min waɗanda ya kamata wani lokaci ma sai ma ya karanta min wannan ta rubuto tambaya kaza wannan ta rubuto tambaya kaza to da na je karatun sai min sauki na na kalla na tuna kawai tambayar menene abin da zan duba a cikin minti ashirin sai ne shi a minti biyar don already ya riga min bayani kwamanda muna godiya allah ya bar zumunci allah ya saka a cikin mizanin hasanat yan social media da malam yin magana ba abin da za mu ce sai dai godiya malam aminu wani addu'a allah ba shi lafiya kun ga ya shigo hannun shi ya dan samu matsala wanda mun yi addu'a ma lokacin da abin ya faru allah ya sa ya zama kafara dukkan su gaba daya a dunkule muna musu godiya allah ya saka musu da alkhairi sannan shi malam usman gashi ne na zaune dan farin bafulata ne yana neman ta biyu wato gaskiya yana mana kara kwarai da gaske wallahi bayan tafsirin nan da muke da shi a nan tafsirinmu na dare kullum muna tare da shi shi yake ɗauka shi yake tura a duk inda ya kamata a tura gidajen rediyo group group na whatsapp ya bar duk abin da yake wala ba abin da za mu ce sai dai jazakallahu khairan malam isa wali mai yanke yanke wanda ba na aljihu ba amma allah saka maka da alkhairi iyali kuma da yaro allah kara musu lafiya a madadin shi a da malam da ni da yan kwamitin masallaci duka muna muku fatan alkhairi mun sha faɗan cewa na eh ina sane da shi ina s- kuma ƙara jaddada musu cewar karatun da muke fa mu binciko mu karanta su su yada su ma wata da'awa ce mai zaman kanta suke yi. Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan gaba daya sannan akwai malam Musa Aliyu Dage na gidan rediyon jihar Gombe za ku kusan kwana uku bai zo shi ba yana fama ne da rashin lafiya muna addu'a Allah ba shi lafiya Allah sa ya zama kafara dama shi memba ne na kwamitin tafsirin nan yau tsawon shekaru tun malam yana yi har na zo duk ana tare tafsirin dare ma kullum muna tare da shi Allah ta'ala ya ba shi lafiya kuma ya saka masa da alkhairi ga so ga an kanan shi ba masa wani mukami za mu ba shi ba eh, ok sarkin ayyuka shi kenan baba addini in ji yarbawa Allah ya saka masa da alkhairi oga an ka kusan in Ramadan ta zo ofis din shi gaba daya da wana in ya zo tun da safe baya barin nan sai yamma ayi tafsirin safe ayi azhar ayi la'asar ayi tafsirin yamma komai ya tabbatar komai ya tafi daidai saboda bin dokokin human right oga an ka Allah ya saka maka da alkhairi sannan akwai a daga bangare na kuma ina neman yafiya ga duk waɗanda muke tare da su da 'yan hizba da 'yan social media da ɗaliban tafsiri da duka su komanda duk wanda aka yi wa ba daidai ba muna neman allah ya gafarta mana a, wanda kuma aka yi daga bangare mu mun riga mun yafi za a yi wani magana ma sai ka ɗauka da kai aiki haka karatu yake wani lokaci kai mai karatun ma sai ka ji anya ayan nan ba da kai take ba kuwa kuma dole a ja dole a fassara to Allah ya sa abin da muka karanta din mu yi tarayya cikin lada gaba daya sannan muna godiya ga kuma waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan nauyin tafsirin nan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman shi AG accountant janar na jihar Gombe Dr. Aminu Umar Yuguda muna addu'an Allah ƙara rayuwar shi albarka wanda ya ɗauki nauyin wannan karatun ya ɗauki na malam ma a gidan rediyon Vision ne ko? Amana. to muna addu'an Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lada muna godiya kwarai da gaske dukkan waɗanda muke tare da su waɗanda muke zuwa da su akwai youth leader malam jabiri zai bar duk abin da yake tun bara in dai ramadan ta shiga ya mai da kanshi direba na kawai kuma shi ba direba na bane ba amma ba zai bari na zo tafsirin nan ba sai dai ya kawo ni haka tafsirin dare malam komai da shi muke kuma ba wa biyan shi ake ba kawai fi sabilillahi ya ce shi ma aljannan ne da su za a tafi Allah samu tafi gaba daya da dukkanin yan uwanmu musulmai gaba daya to ina ga anan zan tsaya zan kira komanda yayi jawabin godiya a madadin hizba da kuma neman yafiya sai ya rufe mana taro da addu'a insha Allah komanda bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko a madadin muna gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙarjata haɗuwarmu a wannan rana ta 27 ga watan ramadan da takwas ko? a ta ce da takwas don ƙara fusko? ai azumin ne ba maso ya wuce ai wai wata rannan ta buga min waya tana ce azumin nan saura kwana hudu a gama na ce a ba saura kwana shi ba ta ce a ma da wallahi hudu ne alamar ta gaji ke na ita mu kuma muna ganin abin ya yi saurin tafiya a kai da ciki so malam ya yi godiya a matsayinsa na ainihin shugaban majalisar malamai da limamai na wannan guri ni kuma a madadin ainihin wato hukumar wannan masallaci da kan ita bot da kuma ainihin wato karamin kwamiti wanda muke jagoranta muna mika godiyarmu ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka ainihin wato gabatar da wannan karatu a wannan lokaci muna roƙon Allah da ya sa mana albarka a cikin wannan karatu da muka yi abu na biyu muna miƙa godiyanmu ga shi malam ahmad wanda ya zo ya gabatar da wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi muna roƙa masa Allah kusakurai da aka yi tun daga farkon ramadan har zuwa yanzu Allah ya yafe masa abin da duk yayi na daidai muna roƙa Allah ya karba masa ya sa masa a mizanin hasanarsa Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa iliminsa albarka yan uwa yan kwamitinmu daga kan shi malam a matsayinsa na jagora da sauran yan uwa waɗanda aka tantauna kamar yadda ya faɗa har wannan abin ya zo ya tabbata aka ɗara shi yadda kuke ganin sannan muna addu'a dukkan yan kwamitin mu Allah ya saka musu da alkhairi muna miƙa godiya har yanzu a madadin kwamiti wasu yan uwa yan kwamiti abokan aikin mu na ainihin wato mata Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya ku dukkaninku wanda kuke zo sauraron wannan karatu tun daga farkon Ramadan har zuwa yanzu muna miƙa godiya gare ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka domin idan ba kauna ba da ainihin wato son don duk wanda ga ya zo gurin malami kauna malamin da son karatun malamin ne da kuma gurin da ake yi so muna godiya Allah ya muku albarka Allah ya tara mu a cikin jannatul firdaus gaba ɗaya mu sannan muna mika godiya ga yan uwa social media kamar da aka yi a dunkule Allah ya saka musu da aljanna Allah ubangiji ya biya musu bukatun su na alkhairi a madadin hizba gaba ɗaya maza mu da matanmu musamman mata waɗanda suke shiga cikinku suke kaiwa suke kawowa ba za a rasa 'yan wasu kurakurai da za a yi muku ba ko ku ku yi musu ba dama al'amarin taruwa irin wannan za a samu irin wannan so muna neman afuwan duk wani wanda muka yi ba daidai ba a wannan guri da a yafe mana ko da wajen magana ko wajen mu'amala a yafe mana don allah ya yafe mana gaba daya mu a bangaren mu duk wanda ya yi mana abun da gangan ko bisa kuskure ya sani ko bai sani ba Allah ya shaida mun yafe sun rubuto doguwar takarda su yan hizba sun bani don na isar da wannan sakon kuma yanzu ina isarwa su ba sa ainihin wato ba ba wani wanda yi musu laifi in akwai ma sun yafe amma su suna roƙon a yafe musu sannan suna mika godiya ga 'yan kwamitin masallaci irin kulawa da abubuwa da aka yi musu da haɗin kai da kuma ainihin gudunmawa da aka dinga basu suna godiya sun ce a isar musu da godiya Allah ya saka musu da alkhairi kuma suka ce a isar muku da godiya ta yadda kuke ba su haɗin kai wajen nutsar da wannan guri kamar da malam ya faɗa ni dai ban ga wani gurin karatu na mata a Gombe da in aka hasko shi zaka ga gurin a nutse irin wannan gurin ba wannan falala ce ta Allah muna godiya ga Allah kuma muna gode muku kuma da kuka ba mu haɗin kai Allah saka muku da alkhairi a ƙarshe kamar da malam ya magana masu mata da ni ina ganin zan zama ni ne ainihin mai ɗaukar list duk wacce ta shirya zan aure da duk masu mata da suke cikin mu nan insha Allah ta'ala yawa duk wanda suke da mata ɗayan nan zan aurar da su zan sa doka kawai a kai daga ciki sai sun ƙara matan nan ku yi haƙuri ku iyayensu goron sallah za mu sanar insha Allah ku yi haƙuri ku iyalan masu mata ɗaya nan ku ba su dama su ma wa'ancan su shigo ciki su ma su ɗanɗana aljannar duniya dan wallahi su bu san wace duniya ake ciki ba kai da ciki duk wacce ba ta da aure ba zawara ko budurwa a yanzu wallahi ba ta san wace irin duniya take ciki ba musamman in aka ce tana zaune lafiya da mijinta akwai kauna akwai soyayya akwai zaman lafiya akwai kulawa akwai mutuntawa akwai girmamawa wallahi aljanna ce ta duniya aure muna addu'an duk wacce ba ta da aure Allah ka ba ta miji na gari duk bazawarar da take son aure saboda Allah ba aure na neman jari ba Allah ka bata miji nagari ya Allah duk budurwar da take son aure ba na yaudara ba ya Allah ka bata miji nagari ya Allah ya Allah duk wacce take da ainihin saurayin a hannunta ko bazawarin a hannunta ya Allah ka sa ta rike shi gam Allah ka sa ba zai kumce ba sai ta shiga da shi ya Allah duk wacce ta hana mijinta yin aure duk wacce ta hana mijinta yin aure saboda tana ganin ita kaɗai ta kafa gwamnatin ta ba wani wanda zai zo abinta ya Allah cikin iliminka na gaibi idan ka san wannan bawan Allah akwai ƙarin mata a tattare da shi ba fa na ce wannan ba fa na ce malam ba eh wannan kuma na haka ta da ciki ma'ana duk ɗan uwa da muke tare da su wanda suke da mata ɗaiɗan nan ya Allah ka sanya haƙuri da tsoron Allah a zuciyar matan nan su bar mazajin su ƙara aure ya Allah ko ba su so ba Allah ka haƙurtar da su su da kansu masu ba da gudunmawar su ce a baya wannan auren a ƙarshe a ƙarshe muna sanar da yan uwa cewa goron sallah kamar da rubutu takarda yaushe za a yi goron sallah yanzu malaman sun yanke hukuncin cewa za a yi goron sallah lahadi biyu bayan sallah wanda shine ya zo daidai da 24 ko 21 ga watan hudun da muke ciki muna fatan yadda aka cika a wannan rana ran da za a yi goron sallan nan a ce a cika masallacin nan sama da yadda ake a yanzu sannan muna jan hankalin yan uwa wajen ta'alim da muke ran lahadi shi ma insha Allah za mu dawo sati uku ma'ana lahadi uku bayan ainihin wakil suna ma'ana lahadi bayan an yi goron sallan kenan za mu dawo da ainihin karatun da izinin Allah malam na arbakin ka na ce maka albasa na a bakinka na ma albasa ta'alim za mu dawo bayan an yi goron sallah sati na baya bayan goron sallah insha Allah ta'ala saboda haka ana sanar da yan uwa malam ya ce na yi addu'a saboda ba lokaci yayi to malam zai yi sanarwa insha Allah kafin na sai muku addu'a
afon kafin kwamanda mana addu'a akwai na farko kamar yadda kwamanda ya faɗa a daure goron sallan nan da Allah mu ga wurin nan ya cika kamar yadda aka cika yanzu za mu yi shi ne banda lahadin nan mai zuwa lahadi ta gaba ina fa- kaga daga yau sati biyu cicif kenan shi ne zai kama 21st april 21 ga wannan watan da muke ciki yau sati biyu daidai ya kama na farko kin abu na biyu saboda saukin samun kaman isar da sako gare ku duka don muna so bayan sallah akwai karatuttukan da za ku ci gaba da bibiya ta hanyoyin sada zumunta to akwai group na whatsapp da muka yi magana da malam usman zai sake budewa akwai namban zan bayar yanzu a duk waɗanda suke da waya su ɗauki numbers za ku na samun sakonni ta wannan hanya na dukkanin karatuttuka ko wani sanarwa ina fata an gane ga namban nan banza takwas banza an koma gida yawwa to sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya biyu hudu ɗaya bakwai bakwai 080 yawwa 080 3112 4177 080 ina zuwa dala ku saurara 3112 4177 080 sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya biyu hudu ɗaya bakwai bakwai don allah ban da kira mai namban matansa hudu ya kuma saki hudu allah ya kiyaye yawa abu na biyu shine in aka yi saving aka yi sacin namba a whatsapp kawai sallama za a yi salamu alaikum a sa suna ko? a isa suna malar sama namiji ba ya ce shi aisha ba ne na? oke to ya za ku gani oke ya ce suna ganewa malar ne kaji to a takaice sallama za a yi kawai ni ce wance shi kenan banda anguwa banda adres ina fata an gane yawwa assalamu alaikum kar a yi doguwan sallama ma babu ta kuma sallama ba madda ba komai assalamu alaikum gatse-gatse yawa ni ce wanci shi kenan insha Allah dukkanin karatuttukan mu koda bayan sallah da waɗanda aka yi nan duka za a same su insha Allah da waɗansu ma karatuttukan da muke yi a waɗannan majalis insha Allah don Allah kiyaye wannan dokan banda kira e, ta- tafsirin matan nan gaba ɗaya za a tura muku shi ta whatsapp insha Allah Allah amsa mana ibadunmu
sai Allah saka alkhairi zani addu'a a lalle mutum jaddadawa sallama na ita ne dan kwanakin baya a darasin malam da suka bamu number muka sanar muka ce a sallama wata kawai sai naji ta yi min voice ma voice aka mini kuma ba ni aka ce a tura ba number na aka bayar ba amma ba sai ta samu number ya ta min voice sai assalamu alaikum malam ina gajiya lafiya kalau malam ga number na wannan na aje kaga wannan ai wata magana ce ta daban sai na rubuta mata na ce mata ba ni aka ce ba lambar da aka bayar ta wasa don ita zaki mun sallama sai na blokin dinta a wurin kai so don Allah magana ne na na raha amma don Allah a ji tsoron Allah jama'a abin da aka ce a yi nan a yi a yi sallama kai sunan su akai Allah ya sa mu dace ya Allah muna roƙon ka akwai alaran mu da muka yi ainihin wato karatun nan tsawon wata guda da shi alaran mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah sa Qur'ani ya cece shi ya cece iyayen shi ya cece mu gaba daya muna roƙon Allah iyalinsa Allah ya musu albarka na ji an ce kamar shi ma yana shirin ƙara aure Allah ubangiji ya bashi mata ta gari Allah ya bashi wacce za su zauna lafiya Allah ya hana matar gidan hannun ga Allah hana ta ganin baka cikin kishiya ya Allah duk wacce take tsoron kishiya Allah ya hana ta ganin baka cikin kishiya Allah ya kawo mata kishiyar da za su zauna lafiya da ita ya Allah za su zama kamar yan uwan juna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya allah muna roƙon ka yadda muka taru a wannan masallaci allah ka tara mu cikin aljanna ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yafe mana kusakuranmu ya Allah ka sa muna cikin wanda aka yi wa gafara Allah ka sa muna cikin wanda aka yanta daga wuta zuwa aljanna ya Allah duk wacce take da wata damuwa a wannan gurin ya Allah muna roƙonka cikin ainihin wa muna roƙonka muna tawassuli da sunanka masu tsarki da sababinka madaukaka ya Allah ka yaye mata damuwarta ya Allah Allah duk wacce take da bukata a cikin mu nan da mu gaba ɗaya da kowa da kowa Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah muna roƙonka wacce take da matsaloli na rayuwa Allah ka yaye mata wannan matsaloli ya Allah ya Allah duk waɗanda suke gidan haya Allah ka fitar su ka ba su na kansu ya Allah duk wanda suke cikin gidan haya Allah ka fitar su ka kama ka ba su da kansu ya Allah wanda suka fara aikin ginin su Allah ka ba su ikon karasawa wanda suke da gidan ya musu kaɗan Allah ka ba su yalwatacce wanda suke da yalwataccen Allah ka sanya albarka a cikin su ya Allah ka sa albarka cikin kasuwancin mu ka sa albarka cikin sana'o'in mu ka sa albarka cikin ayyukan mu ka sa albarka cikin siyasar mu malaman mu nan da suke karantar da mu da safe da rana da yamma da dare Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da aljanna Allah ka yi ilimin su albarka Allah ka ƙara musu tsoron Allah Allah ka kare su daga aikata kusakurai Allah ka tabbatar da harshen su akan daidai ya Allah duk abin da suka yi na alkhairi a wannan wata Allah karba musu karba mana mu ya Allah ya Allah ka yi wa zuri'ar su albarka Allah ka tayar cikin zuri'ar su wanda za su tsora daga inda suka tsaya ya Allah ya Allah ka hana su ganin bakin ciki na rayuwa ya Allah Allah ka ƙara musu wadata ta dukiya ya Allah Allah ka ƙara musu wadata ta dukiya ya Allah ya Allah muna roƙonka wa'annan ƴan uwa ƴan kwamiti mata Allah ka yi musu albarka Allah marasa lafiya daga cikin su da mu gaba ɗaya Allah ka ba su lafiya ya Allah wanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah Allah muna roƙonka kafin Ramadan ya ƙare Allah ka sa duk ƴan matan nan su samu samari a hannunsu ya Allah Allah duk zawara wannan Allah ka sa su samu masu auren su a hannu kafin Ramadan ya ƙare ya Allah Allah ko a cikin malaman mu ko a cikin social media ko a cikin magana Allah ka ba su mazaje na gari ya Allah Allah ka ba su mazaje na gari ya Allah Allah ko da suna so ko ba sa so Allah ka samu soyayya su a cikin su ya Allah Allah gidajen mu ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya ya Allah Allah duk wanda suke da matsala tsakanin su da mazajen su Allah ka saita tsakanin su Allah duk wanda suke zaune lafiya Allah ƙara musu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a gidajen mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya a unguwannin mu ya Allah ba za mu manta da Alhaji Abubakar yaya Arabu wanda ya assasa wannan guri ba Allah ka ji kansa gafarta masa Allah duk alkhairin da ake gudanarwa na Allah ka ya cikin cikin kabarin sa Allah ka sa mu tare a cikin ladan yan uwa da suke ba da gudunmawa da dangi wajen gudanuwar makaranta da masallacin nan Allah ka sa albarka cikin rayuwarsu Allah ka biya su da aljanna ya Allah duk wanda ya kawo mana gudunmawa domin ganin cewar wannan karatu ya tafi ko ya kawo gudunmawa wajen abin da shafi marayu Allah ka biya shi da aljanna ya Allah Allah abin da yake wasali shi na bukatar da yake da shi a gurinka Allah ka biya masa Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله وانا أزمي دمك يا الله كسبب بيشير وبنزا Allah ka karɓa mana wannan azumi da muka ya Allah Allah ka karɓa mana wannan azumi da muka ya Allah Allah ka karɓa mana wannan azumi da muka ya Allah ayyukan alkhairi sadakoki da muka yi dukkan abin da muka yi alkhairi Allah ka karɓa mana shi ya Allah Allah ka sa mana cikin mizanin hasanan mu ya Allah Allah ka sa mun dace da darajar lailatul qadr ya Allah Allah ka sa mun dace da darajar lailatul qadr ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين